أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun dawo kan karatun wannan littafi namu na annahul wadihu a juz'i na farko al-ibtida'i wannan littafi mun karanta karatu na farko wanda muka karanta al-jumlatul mufida za wannan halka ta mu na biyu kai sai za mu shiga ajza'ul jumlati yanki yanki na jumla wato abin da ake kira da ajza'ul jumlati ma'ana abubuwan da ake hahaɗawa misali ake samar da jumla misali idan muka kalli gida muka ce wannan sunan shi gida wannan gida wani abu ne wanda yake dunkulallen abu da ake zama a cikinsa amma ba wanda ya tattara da wasu abubuwa daban-daban daban sannan suka taru suka samar da gida in aka ce gida za ka samu akwai siminti akwai bulo akwai kwano akwai langa-langa da aka ɗaure kwanan da shi akwai sili aƙalla ƙila akwai ƙofofi akwai winduna to waɗannan abubuwan su suka tattaru idan suka haɗu waje guda sai a kira su gida to haka nan jumla akwai abubuwan da suke haɗuwa sai a samu jumla to shine karatun da zamu yi a wannan darasin malam ce ajza'ul jumlati yanki yanki na jumla al'amsilatu misalai rakiba ibrahim al-hisana ibrahim ya hau doki yudaibu Ismail al-Kibba Ismail yana wasa da muzuru yahsudul sallahu al-qamha manomi yana girba alkama manomi yana girban alkama ta'kulu shatu fulan wa sha'iran akuya tana cin wake wasu kuma sukan ce gyada wa sha'iran da sha'ir سمعت النصيحة ناجي نصيحة يبدأ النور في الهجرة هزكي أنا هزكاوا أتكين داك تجري السفينة على الماء جرج روا تنا تفيا أكر روا ko yanda Hausawa ke kiran jirgin ruwa sai mutum jirgin ruwa yana tafiya akan ruwa hal tuhibbu safara shin kana son yin tafiya kana son yin balaguro to idan muka koma cikin jumlar mu muka ba da hankali za mu ga wasu kalmomi kamar haka a jumlar farko aka ce rakiba ibrahimu to kalmar ibrahimu za mu ɗauka a cikin wannan jumla idan muka dawo jumla ta biyu za mu ga yudaibu isma'il kidda to kalmar isma'il za mu ɗauka a cikin wannan jumla din idan muka dawo jumla ta uku ya hasudul fallahu alqamha to kalmar alfallahu za mu ɗauka a cikin jumla manomi sannan idan muka kuma samitin na siyasa za mu ɗauki wannan kalmar ta tu samitu naji to mu koma kan waɗannan jumloli za mu ga kalmomi za mu ga menene muka samu game da su idan muka kalli kalmar ibrahim a farko za mu ga suna ne wanda ake ambaton mutum da shi idan muka kalli kalman Ismail shi ma za mu ga suna ne wanda ake ambaton mutum da shi idan muka kalli kalmar alfallah kalmar alfallahu shi ma za mu ga suna ne wanda ake ambaton mutum da shi idan muka kalli tu din nan da muka ce samitu naji duk wanda ya furta baki ya magana mutum ne kan furta baki ya magana a cikin dukkan halittun da misali Allah subhanahu wata'ala yayi na zahiri da waɗanda muke gani to za mu ga shi ma dai yana tudu ne na shiryarwa ne a bisa mutum wani mutum da ke magana a kan kanshi to muna kallon waɗannan kalmomi sai mu gane cewa to waɗannan kalmomi sunaye ne waɗanda ake ambaton mutane da su wato ibrahim ba a gaya ma kowa sai mutum haka ismail haka alfallah haka na wannan kalma na tu to da wannan sai mu gane ashe a cikin jimlolin da ake haɗa kalmomin larabci da su ana iya samun suna suna shi ne wani lafazi da akan ambaci mutum da shi iya mutum kawai sun ce a'a a sake biyo mu da cikin jumlar kashi na biyu sai mu sake fitar da wani abun bayan shi sunan mutum da muka fitar da muka sake koma jumla muka sake koma mawa jumla komawa na biyu za mu ga an ce alhisana a jumlar farko a jumla ta biyu za mu ga an ce alƙibba alhisana doki alƙibba muzuru a jumla ta hudu kuma za mu ga an ce ashatu to waɗannan lafuzza ne su kuma wanda ake ambatan dabbobi da shi ake ambatan dabbobi da shi domin mun kalli wannan da kyau to za mu ga mun samu sunaye irin na dabbobi mun samu sunaye na dabbobi to mun samu suna kala biyu kenan sunayen mutane sai sunayen dabbobi haka nan muka sake komawa jumlan mu komawa na uku za mu ga an ce ya hasulul fallahu alƙamha kalmar alƙamha a jumla ta uku kalmar fulan wa sha'iran wake ko gyaɗa wa sha'iran da sha'ir za mu ga sunaye ne na wasu abubuwa wanda ake shuka su a ƙasa su taso su riƙa girma ana ce musu annaba ma'ana tsirrai tsirrai sai mu ga mun samu suna kala uku kenan a cikin wannan jumla na jumloli namu mun samu sunan mutane mun samu sunan dabbobi mun samu suna na tsirrai. To mu sake komawa zuwa ga jumlolin namu dai har ila yau. Za mu ga mun samu kalmar al-hujrat da muka ce ya tsawon nuru fil hujrati a jumla na shida kenan. Ko kuma muka ce as-safinatu da muka ce tajari safinatu alal mai a jumla ta bakwai kenan to mu dauki kalmar as-safinatu da kalmar almai da kalmar alhujrati waɗannan sunaye ne waɗanda ake ambatan wasu sandararrun abubuwa da su wato abin da ake ce sandararrun abu shine abin da ba mutum bane ba dabba bane kuma ba tsiro bane sannan amma kuma ka iya kama shi ka iya taba shi da hannu daki za ka iya taba shi da hannu jirgin ruwa za ka iya taba shi da hannu alma'i za ka iya taba shi da hannu to shine ake kira sandararrun abubuwa waɗanda ba dabbobi bane ba mutane bane kuma ba tsirrai bane to mun samu jumla kalma na mun samu yanayin kalan suna na hudu kenan a cikin wannan jumla na to mu sake komawa ainihin cikin tarkibin da ya komawa na biyar malai ce samitun nasihata an nasihata na ji nasiha nasiha suna ne na wani abu amma na ma'ana kawai ba za ka taɓa cewa ka taɓa ganin nasiha da idon ka ba ballantana ka kama ta da hannunka ballantana ka ji tana da kaushi ne ko tana da santi ne ko tana da laushi ne tana da kiba ne ko siriri ya ce duk baka san wannan ba wata kalma ce ta wani ma'anan wani abu da aka ba da aka baiwa wannan abu to shi wannan suna na ce mai suna na ma'ana kamar irin su yunwa kamar irin su kishi kamar irin su fushi kamar irin su farin ciki kamar irin su damuwa kamar irin su bakin ciki duk waɗannan sunaye ne na ma'ana haka nan da kace annuru haske yadda yake shi zaka iya ganin shi to amma ba ka iya kama shi da hannu ba shi ma dai yana cikin sunaye na ma'ana in ka sake komawa za ka ga asafara tafiya tafiya tafiya balaguro wani abu ne na ma'ana ba za ka yi kama tafiya ka ce ga yanda take ba ba da daga kafan ake magana ba kamar kai tafiya kamar gari yaka wannan ma'anar ake nufi to waɗannan sunaye kala biyar sune ake ce mawa sunaye na'am mun rarraba waɗannan sunaye ne zuwa kala biyar don kawai a ware maka su ka gane amma abinda ake so gaba ɗaya a karatun nahu duk ka tattara waɗannan ɓangarori gaba ɗaya kawai ka bar su a matsayin suna dukkanin su ka tattara su sai ka bar su a matsayin suna ne saboda a yanzu dai a cikin arzaul jumlati ka mance da cewa mun rarraba sunan zuwa gida biyar kawai ka kalla da sunan cewa mun samu kashi na ɗaya shine suna ko sunan ne kawai ka bar shi a matsayin ɓangaren suna kawai mun gama da wannan to sai ka sake koma cikin jumla ka kashi na a wannan kashi na biyu kuma za mu ce tunda wancan mun ce mu bashi a kashi na farko kawai a matsayin suna ne a kashi na biyu sai ka akwai a jumlar farko akwai kalmar rakiba ita ka aiki ba ne magana a kanta ba in ka ji kalmar rakiba aka na fassara maka ita zaka ji ma'anar aiki ne da aka yi cikin wani zamani keɓantacce rakiba ya hau kaga wani ne ya aikata hawa to irin wannan kalmar da zaka ji tana da alaƙa kai tsaye da zamani ana faɗin da dole za ta ce yanzu ne aka yi ko ɗazu ne aka yi ko kuma za a yi duk kalmar da ta za faɗin ta tana da alaƙa da zamani to wannan kalma aiki ake kiranta kamar misali na kiba din da muka faɗa ko ko da'ibu yana wasa kaga yana cikin saura ka kalmar nan ita kuma aiki ce haka nan ya hasudu yana girba wannan kalmar ita ma aiki suke ce mata ita su malaman nahawu haka nan ta'kulu tana ci sauraka tana aikata ci kaga kalmar nan ita ma aiki ce tunda ta shigar a bisa zamani sami sami naji naji banda tudun tudun mun yi magana akan ta dazu sami naji kalmar nan aiki ne tunda ta shigar a bisa faruwar wani aiki cikin wani zamani ke bantacce yasda'u yana haskawa yana haskawa kalmar nan aiki ne ita ma ta shirar a bisa faruwar wani abu cikin wani zamani ke bantacce tajari tana gudana tajari tana gudana kalmar nan aiki ce don ta shirar a bisa faruwar wani aiki a cikin wani zamani ke bantacce tuhibbu kana so kana so ita ma wannan kalmar aiki ne don ta shirar a bisa faruwar wani abu a wani zamani ke bantacce sauraka ashe a cikin azza'ul jumlati abubuwan da ake haɗawa a samar da jumla akwai aiki sauraka bayan mun samu suna yanzu gashi mun samu aiki mun samu biyu kenan to mu sake koma cikin jumla yan uwa za su lura akwai abubuwan da ba mu yi magana a kansu ba su kuma menene su to mu koma za mu fitar da su su ma mu yi magana a kansu sai mu gane ko menene can da kace ta akulu shatu fula sai kace wa to wannan wa din haifa mu yi magana a kan shi ba wa da shine ma'anar shi to shi kuma wannan wa din in ka lura ma'anar tashi ba ta fito ba ta fito akan kanshi ba daga cewa sha'iran dole ma'anar a cikin wancan kalmar nagari ya fito ka nuna cewa da sha'ir ka haɗa sha'ir ne da wancan ful ai da wancan eh da ful wanda akwai a cikin ci sai ka nuna gaba ɗaya take take cin su to kaga wannan wani shi ba da ma'anar da to shi kuma ana ce mai harafi amma mu kiyaye a can farko na ce akwai ana gina kalma ne daga ana samun kalma ne daga baki da wasali na ce haruffa da kuma alharkat alhuruf da alharkat na cima da alhuruful hijaiya to wannan harafin ba wancan bane shi wancan harafi wanda yake kawai sai dai alifin ba'un ta'un sa'un zuwa ya'un alhuruful hijaiya ake ci musu ko huruful mabani ko a ci musu huruful hijaiya ko huruful mabani alhuruful hijaiya ko huruful mabani daga alifin zuwa ya'un to ba shi nake nufi ba shi wancan bai da wata ma'ana ya a dauke shi kawai a gina kalma da shi shi wannan harafin yana da wata ma'ana ma'anar dai tashi ba ta fita a kan shi ne sai a kalmar da ke gaban shi kamar da muka ce da wannan waw din ma'anar shi da da muka ce wa sha'iran da sha'ir kaga sabanin wawun na san hurufin hijaiya bai da wani ma'ana a can kawai sunan wawun sunan suna ne kawai na wannan harafin amma anan wannan wawun din sunan shi wawul abasi kamar yanda karatu zai zo mana a nan gaba saboda shi yana da ma'ana mai zaman kansa amma tana shiga kalmar da ke gaban shi to haka nan kace yasda'un nur sai kace fil hujrati to kalmar fi din nan ita ta bada ma'anar cewa cikin daki cikin daki to kaga cikin ya fito ne a cikin a daki din to saboda ka fi din nan ita ma ana ce mata harafi amma a gane ina cewa sunanta su waɗannan sunan su huruful ma'ani su waɗannan harufan da suke da ma'ana akan da suke zuwa da ma'ana wadda ma'ana suke fitowa a cikin kalmar da ke gaban su su kuma huruful hijaiya ana ce musu al-huruful hijaiya ana kuma ce musu huruful mabani ma'ana harufa na gina kalma kawai su kuma waɗannan ana ce musu a huruful ma'ani harufa da suke da ma'ana da suke fitowa a kalmar da ke gaban su to shine ma'ana haka nan da kace ta jali ta shine da kace alal ma'i to wannan ala din ita zaka dauka a nan ita ce harafi a wannan jumla ita ma ala din harafi ce a wannan jumla haka nan sai kace hal hal shin to ita ma harafi ce ma'anarta bai fito ba sai a kalmar da ke gabanta to waɗannan su ne karkar karkashen jumla ko yanki yankin jumla da muke da shi guda uku suna aiki harafi alqaida su qaida alkalimatu salasatu anwa'in kalma iri uku ne ismun suna wa fi'lun da aiki wa harfun da harafi fallismu abinda ake ce ma suna kullu lafzin shine dukkan lafazin da yi samma bihi insanun ake ambaton mutum da shi, aw hayawanun ko dabbobi, aw nabatun ko tsirrai, aw jamadun ko sandararrun abubuwa, aw ayyi shay'in akhar ko sandararren abu, aw ayyi shay'in akhar ko wani abu na daban. Suna kenan. Kullu lafzin dukkan lafazin da ita ma bi insanu ake ambaton mutum da shi, aw hayawanun ko dabba, aw nabatun ko tsiro aw jamadin ko sandararren abu sandararren abu aw ayi shay'in akar ko dukkan wani abu ma na daban da aka samu suna don a gane shi a ware shi a bambance shi daga waninsa. sa wal fi'li shi ko abin da ake ce fi'li ko mu ce aiki kullu lafzi shine dukkan lafazin da ya dullu yake ya dullu yake shirarwa ala usul amalin bisa faruwar wani aiki fi zamanin khafin a cikin wani zamani ke bantacce ko dai zamanin da ya wuce ko da ake ciki ko da za a zo nan gaba wal harfu shi ko harafi kullu lafzin shine dukkan lafazin da la yazharu ma'anahu kamilan man da ma'anarsa cikakke baya bayyana illa ma a gairi face an hada shi da wani shi to wannan shine ainihin karkasuwan ainihin jumla shi ne yanki yanki na jumla ba karkasuwar jumla nake son ce ba yanki yanki na jumla dan karkasuwar jumla shi ma wani karatu ne mai zaman kanshi wannan shi ne yanki yanki na jumla to za mu takaita a nan sai mun sake saduwa a karatu na gaba a dan uwanku a cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif anguwa Kanawa anguwa Kanawa sabon garin Zaria Kaduna State a faffaɗan ƙasa Najeriya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.